بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi darasi na nawa ne shi na shida ko na bakwai shi ya darasi na shida to to wannan littafi mai suna alƙasidatul muhammasa ta muhammad albidimasi da ya rubuta ita ma a kan yaban annabi sallallahu alaihi wasallama فنحن به في الدهر لم نخش فتنة فلم نأت بهتانا ولم تبد شبهة فسيدنا من قد ذخرناه عدة أمنا به مسخا وخصفا ونكبة وبالستر إحسانا عيوبا لنا قطا به قد تشفعنا إلى الله علنا نكون به في الحشر في الأمن والهنا أتينا بظل خاضعين وإننا لجأنا لباب المصطفى فعصى لنا بهمته يمحى من الذنب ما خطى فسبحان من في الذنب للعبد يمهل ويستر فضلا من لدنه ويجزل فنسأله من جوده العفو يكمل ففي الحشر أهوال وزلزال مذهل ترى المرء سكرانا وما شرب الفنطا ولكننا في حرز من خص بالثرى وأعطى من العلياء أوثقها عرى ومن لقضاء الفصل يسأل لامرا فيأتي رسول الله يشفع للورى لفصل القضاء عند الكريم لها يعطى وإني لنفسي وإني لنفسي السوء أكبر لائمي لحملانها في الظهر قبح الجرائم وإني لها ما زلت أيضا بظالمي إله البرايا أنت أرحم راحمي وأعظم مسؤول وأكرم من أعطى فسعي إلى المختار أطيب مأخذي شفيع ومن يشفع له الطهر ينكذي فيا رب إن لم تغفر الذنب أختضي أبيدك قد آوى إلى جاهك الذي أمد الورى قولا وأوسعهم بسطا yace fanahanu bihi mu bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama lam nakhsha ba takhsha bane lam nakhsha fitnatan ba ma jin tsoron wata fitina ta bata fidda har tsawon zamani saboda ya riga ya zo mana da shari'a duk wanda ga ya fada cikin fitina ko bata to annabi ya saki ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yace fa nahnu mu bihi ba nan ba usbabiyya ce ai a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama lam nakhsha fitnatan ba ma jin tsoron wata fitina ta bata fidda har tsawon zamani falam na ati butana kuma ba za mu je ga wani ƙarya ba ba za mu je makarya ba shine shirka ko kafirci da bautan wani Allah da wannan buhutani ne walam tubdi shubhatan kuma a dalilin annabi babu wata shubha da take walam nubdi ya kamata shi ma walam nubdi shubhatan kuma ba za mu bayyanar da wata shubha ba ba wata shubuha da za mu bayyana saboda me a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ya rikice mana kawai za mu koma ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine alhakam shine alkali shine mai hukunci ga dukkanin wani al'amari fasayiduna annabi shine shugabanmu man wannan da kad haƙiƙa da kharnahu a wata nuskan zakharnahu duk ma'anarsa ɗaya wanda mun tanade shi uddatan matsayin tattali kad da harnahu ko kad da harnahu ba tare da taba'ifi ba kad haƙiƙa da harnahu ko zaharnahu ko da harnahu ko zaharnahu duka yana iya ɗauka wanda mun riga mun tanade shi uddatan matsayin tattali da tanadi aminna bihi mu mun aminta bihi a dalilin annabi mashan cewa ba za a shafe mu mu koma birarra ko mu koma aladu ko mu koma wasu halittu kamar yadda aka wa banu isra'ila ba saboda annabi ya riga ya yi muna addu'a cewa allah kada ya shafe al'ummarsa iri yadda aka wa banu isra'ila wa khassan kuma mun aminta da kifewa a cikin ƙasa ba za a kife mu a cikin ƙasa ba kamar yadda aka wa wasu irin su ƙaru fakasafina bihi wa bidarihi al-ard to mu muna da aminci akan wannan wani kubatan kuma mun aminta da duk wata musiba da za ta halaka mu gaba ɗaya shine nukuba anan na'am ana iya samun musiba a cikin mu amma ba mai halaka mu gaba ɗaya ba kamar yadda su wasu al'ummomi wannan ya faru a dalilin sakamakon a dalilin sabo Allah sai Allah ya saka musu da wata musiba wadda za ta halaka su gaba daya sannan wagabba uyuban lana ya lullube shi Allah subhanahu wata'ala ya lullube zunubai shine uyuban lana zunubanmu bisitiri tare da sitirarsa ihsanin saboda kyautatawa gare mu muna yin laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma sai Allah ya lullube wannan laifin baya sako muna azabar da za ta halaka mu bihi a dalilin annabi qad tashaffa'ana ila Allah muka nemi ceto zuwa ga Allah Allah Allah na tare da kaunan mu da fatan mu zuwa ga Allah mu sarki wannan luga ce ta la'alla dama a larabci kakan ce la'alla kuma kakan ce Allah duk ya halatta bil'ain sai ka shafe lamun akan ce la'alla kaza akan ce Allah kaza duk ma'anarsa daya akwai laraba wanda ke zo masa da wannan to shine ma'ana Allah na tare da cewanmu tare da nuna kaunanmu da fatanmu ga Allah na samun ceto na kunu bihi fil hashiri muna kasancewa bihi tare da annabi fil hashari a filin alkiyama fil amni cikin aminci walhana da farin ciki yanci alhana daga alhana'u ne shine farin ciki yana a ƙur'ani fakuluhu hani'an hani'an shine farin ciki abinda kake ci kana farin ciki mari'an kuma abinda kake ci kana jin daɗin haɗiyarsa dama almari a larabci shine majara a sharabi wa ta'am wurin da abinci ke gudu a makogaro da abin sha to shi ke kira almari a taina mun zo bi zullin tare da kaskanci khadi'ina ko muna masu tawadu wa inna namu laja'ana ko mun nemi malaba libabin mustafa ga kofar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abin zaɓi fa'asa akwai fata lana gare mu bihimmatihi saboda niyyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa shine ta son tausasawa al'ummarsa yumha a shafe ma abinda an ka rubuta mana mina zambe na zunubi fasubihana tsarki ya tabbata ga man wannan da yumhilu yake jinkirtawa lil abdi gabawa fi zambi a cikin zunubi zaka saba ma Allah subhanahu wata'ala zunubin da ya ya kai matakin da ma Allah shi halaka ka amma sai Allah ya jinkirta maka sai kai tai inna Allah ta'ala la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana jinkirta ma zalimi shi ta barna har sai sanda ya kama shi to ba zai kubuce ma Allah ba wayasturu Allah yana suturce zunubin mu fadalan saboda falalarsa min ladunhu daga wurinsa wayujzilu kuma Allah yana ba mu kyauta mai yawa eh shine aljarralu kenan bizai kyauta mai gwadi to Allah yana ba mu ita fa nas'aluhu muna roƙon Allah min judihi daga baiwarsa al'afawa ya yi mana rangwame yukumilu wanda rangwamen zai kammala mana samun rahamarsa shine ta shiga aljanna fafil hashiri domin a filin kiyama a hawalu akwai tashin hankula jam'u haulin da hababba in an ce haulu da hababba na nufin tashin hankali mai girma in an ce haulu bilha to yana ɗaukar ma'anar ƙarfi sannan yana ɗaukar ma'anar shekara haulu halaye haulu sannan yakan ɗaukar shamaki shi alhaulu da haƙarin to ba shi ake nufi ba shi jam'u hau sannan yakan iya zuwa da ma'anar yanayi amma an ce haulu daga hala ne ya hulu haulan shi ne firgici da tsoraci wa zilzalin sannan kuma akwai girgiza a filin kiyama muzhilu mai shagaltar da kowane bawa kowace irin halitta akan komai shi ne abinda Allah ta'ala ke faɗa yau mai firrul mar'u min akhi to wannan shi ne likullin ri'in minhum yau mai zai sha'anu yi guni to wannan shi ne al'amarin kiyama muzahilun ne shi ne waccan aya take cewa yau amine ne wata zahalu kullum marbi'atin amma arbiyat to wannan shi ne saboda tashin hankalin da ta gani ga jariri tana ba shi nono amma ba ta damuwa da shi taral mara sakaranan za ka ga mutum yana magagi yana tangadi karanda za su kara kenan ba ba hun bi su kara an ce su kara jam'u sakaran jam'i ne na sakaran wa ma sharibal fanta kuma ba giya ya sha ba alfantana nufin alhamru giya walakin na azab Allahi to wannan shi ya ce walakin na sai dai mu fi hirzin muna cikin wata kariya kariyarwa man hussa wannan da aka keɓance shi bisara da tafiyar dare isra'i kenan mu ba za mu shiga cikin wannan yanayi ba wa wauta kuma an baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama awsaquha ura mafi yagiya mafi karfi min al-aliyai ne daga daukaka wasu sun ce yana nufin sallah as-salawatul khams wasu kuma suka ce a ash-shafa'atul uzma ceto babba da Allah zai baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam to an baiwa annabi ya giya a wasaku ha'ura wadda ta fi kowace ya giya karfi min aliyai ne daga daraja sannan wa man muna tare da kariyar wanda yus'alu ana tambayar sali qada'il fasli domin a yi hukunci tsakanin mutane bayan an zagaya duka annabawan nan kowa ya ce abin ya fi ƙarfinsa to annabi ne kaɗai za a tunkara zai je ya roƙi Allah sai Allah shi hisabi akan kowa lamira wannan ba jayayya fa ya ati rasulullahi anan ne manzon Allah zai zo ya shafa'u zai nemi ceto lilwara ga halittu lilifaslil qada saboda a bambance ko a yi fasali a yi hukunci tsakanin al'umma inda karimi a wurin Allah mai karamci laha yi oba to yi oba laha annabi za a ba shi wannan matsayi shi kaɗai adda wannan matsayi ya ce wa inni ni muhammadu bidimasi linafsi su'i ni ga rayuwata mai mugun aiki a kabaru la'imi ni mai girman zargi ne gare ta mai girman zargi ne gare ta me yasa lihimlaniha saboda ɗaukar da ta yi fi zahari ga doron banta ƙubhal jara'imi laifuffuka masu munin gaske to shi yasa nike zargin rayuwa ta zargi mafi girma saboda ta ɗauki zunubi zunubai mafi muni ga gadon bayanta wa inni laha ni ga rayuwata ma zaltu ban gushe ba aizan kuma bi zalimin ga mai zalunta kaina ilahal baraya ayya ilahal baraya eh munada ne amma an shafe harfin nida ya abin bautar halittu shine Allah anta arhamur rahimi kai ne mafi jinkan mai jinkai wa a'zamu mas'ulun wa a'zamu kai ne mafi girman mas'ulin abin roƙo haka ya kamata ya zama wa azamu mas'ulin ba wa azamu mas'ulun ba man baya da wani wajihi an hau sai dai wa azamu mas'ulin sai ya zama mudafin wa mudafin sai ya zama kuma atsafi ga anta arhamu rahimin mai da arhamu mudafin ne rahim mudafin ilai to dole shi ma ma'atuf shi ma a ƙafu marfu'in ko majirurin dole zama majiru to kai ne mafi girman mas'ulin wanda ake roƙo wa akaramu kai ne mafi karancin man a wanda ke bayar da kyauta fasa'ayi tafiyata ilal muhtari ina yanta ne zuwa ga abin zaɓi shine annabi sallallahu alaihi wasallam atyabu ma'akhazi wanda shine mafi dadin marikata shafi'un shi mai ceto ne wa man duk wanda at-tuhuru annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa'u lahu yayi ceto gare shi to yunqizu ko yunqazi to za a tsamar da shi daga azaba at-tuhuru ana yana nufin annabi sun ce yana cikin sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama da bayan ce a tuhur ana nufin tsarki to sai amfani da wannan ya sifanta annabi shine tsarkin ma gaba daya to duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta yunqazi za a tsamar da shi daga azaba ko yunqizi shi annabin zai tsamar da shi daga azaba duka yana iya dauka amma dai yunƙazi ya fi dacewa saboda taf'ila ɗin da take ma'akazi ma'akazi to kamata ya zama yunƙazi yunƙazi ba yunƙizi ba ya an ce yunƙizi can ma'akazi to taf'ila ɗin ta saba wannan ilimin arut kenan ba na hau ba ne ya rabbi ya ubangiji na illam ta gafiri zamba in baka gafarta zunubi ba in baka gafarta ma min ga zunubi na ba akhtazi zan tozarta zan wulakanta shine akhtazi ubaiduka ni bawan ka ne kankani wannan tasgiri ne na abdu ubaiduka ni dan bawan ka ne kadi awa wanda ya zo ila jahika zuwa ga alfarmaka allazi alfarmar da amaddal wara Allah ya ƙara mahalittu ƙaulan wajen kyauta wa ausa'ahum kuma ya yalwata musu bassan wajen shimfiɗawa na arziki da rahama to sai mu bar shi nan wani darasin dama darasi guda ya rage sai dai akwai dama to yana yiwa kuma idan an kammala shi a shiga daliya ta shehu dan fodiyo wanda shi ma ya rubuta kasida mai suna daliya wanda sun riskar da ita a shafi na 21 da ita ma dai yabo ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana da kalmomi masu tsada masu fa'ida kwarai da gaske ita littafi ne mai cin gashin kanta ba ta cikin wannan kasida ta muhammadu gudumasi shi yasa daga baya ne an ka dinga hada su da shi albidimasi shi kadai ake buga shi to daga baya ne saboda alaƙa su kasancewar wancan yabo ne wannan ma da shehu usman dan fodiyo ya yabo ne to shi yasa kuma zaman ta ba ta da yawa baitocin ba su da yawa sosai to shi yasa sai aka riskar da baitocin da ita kasida ta muhammadu bin basi to ya allah ya samu ga akwai yiwuwa za mu kammala ta kanin azumi mai yiwuwa in mun kare sai mu saka ta tun da gobe za mu yi zuhuru da ta'alimi to yana yiwuwa za mu ci gaba a satin da ya gabata ya zan kullum za mu yi kama karfe tara zuwa goma insha Allah. wannan kenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saboda haka kenan yanzu za a ci gaba da alburda din da shi albilmasi ra asabar kenan zai zama ra asabar yayi za a yi shi ina ba kar an gane ra kara asabar kenan darasi hudu za a yi kullun darasi biyu za a yi an bayanta ya zan kowane littafi zai samu shiga duk da shi ta'alimin ba zai karu ba amma dai da shi alburda alburda yanzu ba darasi uku suka rage shi ba zuhudu ba zai wuce darasin uku ba shi kuma albidimasi darasi ɗaya ne ya rage wanda shi ba alburda ɗin akwai kasidar da suka kawo wanda ita ma ya kamata a yi ta wanda ita wannan kasidat alkasidatul mabariya fi salati ala nabi tana magana ne akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh wasu ce ta shi busi a wannan busiri din ce ya rabbi salli ala al-mukhtar min mudari wal anbiya wa jami'ir rusuli ma zukira ma zukiru wa salli ya rabbi ala al-hadi wa shi'atihi وصحبه من لطي الدين قد نشر bayan ya kawo ta sannan ya kawo kasida ta iza kunta fi hammin kaminta kuma ya kawo alkasidatul muhammadiyya feji daya wadda ita ma ta busiri ce ita ma ya yi ta akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa muhammadun ashraful a'rabi wal ajami محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم كما wannan tana da kyau to zamu dai duba mu gani eh sai ai ke sai ka sai an daure ka eh dai ba wani yawa gare su ba insha Allah an daure cikin kankanin lokaci za a kammala su ba komi ake ba